بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته hudu ga watan uku shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijiriya wanda ya dace da sha biyu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya muna darasi na uku aya ta takwas a cikin suratu maryam salam wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na الشيخ جعفر محمود آدم رحمه الله تعالى لكي سابور غندو سؤال مدام فارا دقى آية تبقى يا زكريا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا
منا cikin kisar annabin Allah annabi Zakariya Allah madaukakin sarki kamar yadda ya kawo anan ya bude da cewa ya Zakariya إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى يا كي زكريا أما موزا مشي يا كي النبن الله زكريا saboda Allah ne ya kira shi ya ce ya zakariya mu ko ba za mu ce zakariya kaɗai ba sai dai mu ce nabi Allahi zakariya ya kai annabin Allah zakariya wannan wato kamar ya yi addu'a da ya roƙi Allah da shi annabi zakariya kuma Allah ya karɓi addu'arsa shi ne ya ce ina nubashiru ka bi gulamin ismu yahya muna maka albishir addu'ar da kai mun ba ka ɗa mai suna yahaya kamar yadda can ya ce hunalika da'a zakariya rabba قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين كنغا أتشان شين آل إمران كنا أنونا من يارو الله ياي الدعاء akan Allah ya masa arziki ya bashi wato ɗa to shine Allah ya ce muna maka albishir mun baka ɗa abin mamaki kafin a haifi ɗan aka ce an bashi ɗa har ma Allah ya sa masa suna da kanshi lam naj'alahu min qablu samiyya malamai suke fassara kamar haka na farko suka ce lam yusammi ahadun qablahu bi misli hadha ism ba a taba sawa wani mutum suna irin na haya haya ba a duniya kwata kwata annabi ya haya shine annabin farko shine mutumin farko da aka fara sama suna ya haya in an ce waye waye ya hayan farko shine annabi ya haya shine ma'anar lam naj'al lahu min qablu samayya ba wani mutum da aka taba ambatansa da wannan suna wasu suka ce a'a lam naj'al lahu min qablu samiyya lam naj'al lahu min qablu shabiha ba mu taɓa yin wani mutum mai kama da shi ba wasu ka ce a'a lam naj'al lahu min qablu samiya ba a taɓa samun wata mace cikin mata da ta yi makarar haihuwa ba karariyar mace da ta haifi wani mutum irin wannan mutumin ba ka san mahaifiyarsa ta daɗe ba ta haihu ba aiko shi ya haya ɗin ma'ana ana samun wasu mata su daɗe ba su haihu ba sai sai haihuwa to a duniya ba a taɓa samun wata macen da ta ɗauki shekaru ba ta haihu ba ta zo ta haifi mutum irin ya haya Allahu Akbar to wannan yana nuna cewa ya samu ɗaukaka wasu malaman suka ce lam na ja'allahu min qablu samiya ba a taɓa yin wani mutum irin sa mai matsayi ba to amma wannan fasarar kamar yadda muka faɗa a baya tana da rauni kwarai daga cikin da ko akwai annabawan da sun gabace shi wanda sun fi shi falala ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sun fi shi falala sun fi shi matsayi wasu malamai suka ce wannan dalili ne da ya nuna cewa a lalle annabi zakariya ya ɗauki wani lokaci mai tsawo da ba a yi masa haihuwa ba ya roƙi Allah Allah ya taimake shi ya bashi wannan haihuwa shi akir ne matarsa ma akira ce farkon haihuwar su kenan Allah ya ba su wannan sabanin annabi Ibrahim da na nasaratu su sun yi mamaki akan bisharar da ubangiji ya ba su ne da annabi isaac saboda girman shekarunsu yawan shekarunsu ba wai don wato rashin haihuwar ba kasan zai iya yiwa mutum ya yi shekaru watakila da ya haihu amma ya ɗauki wasu shekarun da yana gani ya daina haihuwa akwai kuma waɗanda za ku ga ba shekarun ba ne ba a daɗan ba amma kuma haihuwar ta ƙi zuwa ina fatan kuna fahimta shi sa lokacin da mala'iku suka zo suka yi wa annabi ibrahim bishara da annabi ishaq sai ce a bashartumuni ala an masaniyal kibaru fa bima tubashirun kuna mun bishara bayan girma ya same ni da me za ku yi mun bishara ni ko wace haihuwa zan yi amma in ka lura kafin annabi isa ai an haifa masa annabi isma'il an haifa masa isma'il shekara goma sha sha uku tsakaninsu shi yasa mahaifiyar tasa take cewa ita na nasaratu ta ce ta ce ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'ali shaykha kai tuna yanzu haihuwa zan yi alhali na zama tsohuwa a nan gurin ina so in bambance mana ne akwai waɗanda wato ba ba haihuwan ne ba sa yi kwata-kwata ba kamar yanzu wannan annabi ibrahim na nasararsu da annabi ibrahim sun haihu daɗin amma shekaru ya yi yawan da suna ɗaukan cewa sun daina haihuwa sai kuma aka yi musu bishara da isaac to shi ne ce yanzu ina tsohuwa tukub ga mijina tsoho wa hada ba'ali shaykha annabi ibrahim mijina tsoho ne yanzu a ce za mu dada haihuwa kai inna hada la shay'un ajib lalle wannan wani abu ne mai ban mamaki kwarai da gaske sai mala'iku suka ce qalu atajabina min amrillah yanzu ke na nasaratu matar annabi ibrahim mamaki kike akan al'amarin Allah رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد so anan ina so ku gane tsufar matar annabi Ibrahim tsuhonta da tsufan annabi Ibrahim shine suke mamakin a ba su haihuwa a wannan shekarar shi kuma annabi Zakariya kwata-kwata haihuwa ne ma bai taɓa yi ba sai sa yi ta addu'a ya yi ta roƙon Allah to shi mamakin da ya yi ashe zai yi ya haihu dama bayan wannan baya haihuwa bai taɓa haihuwa ba to nan abin da nake so yan wasu kula da shi Allah kai mana afuwa idan har annabin Allah Allah ya jarabe shi ya hana shi haihuwa har ya tashi yana ta addu'a yana roƙon Allah yana ta addu'a yana roƙon Allah Allah ba shi haihuwa na ɗaya ashe kai ba mu mamaki dan ubangiji ya jarabe ka bai baka haihuwa ba kai haƙuri kai haƙuri ba kai ne farau ba da annabi zakariya na ya riga ka kuma karka cire tsammani tunda ku Allah ya bawa annabi zakariya haihuwa nan bayan shekaru ɗari ɗaya kenan ashe idan mutum kuma ya rasa haihuwa ina yake komawa wajen Allah ba irin ka ba da kake ta bin bokaye da matsafa yaya za ka ce yaya za ka nemi boka kana neman haihuwa ya za ka je ana ta ma binne-binne kana ta kai matarka wajen bokaye suna ta duba ta suna ta taɓa ta suna ta mata abubuwa saboda wai kana neman haihuwa kana ta binne-binne kana ta kashe kuɗi kana ta kaza malamin ka bai gaya maka je kai sallah ka gaya wa Allah da daddare ka roki Allah ba to in dai annabin Allah annabi Zakariya addu'a ya kama yi har Allah bashi wannan haihuwa ya bashi ɗa ya haya to kai ma bai kamata a ce kai sakaci da addu'a da roƙon Allah ba Imam al-Qurtubi yake cewa fadin Allah ya Zakariya akwai haz a ciki kamar da ibn kasir ya faɗa ai fastajaba Allah du'aahu fa qala ya zakariya yanda lamarin yake Allah sai ya karbi addu'ar annabi zakariya bayan ya daga hannu yana ta roƙon Allah yan uwana duk wanda yake neman wani abu a duniya ko a lahira ya roƙi Allah annabi ne daga cikin annabawan Allah kun ga wani abu yake bukata yayi ta addu'a yana roƙon Allah kada ku yadda a raba ku da roƙon Allah kada ku yadda a raba ku da addu'a da muhimmancin addu'a musulmi baya rayuwa babu addu'a sam Allah ya karba addu'a sai ce ya kai zakariya muna maka bushara da yaro mai suna Yahaya wannan bushara tana kunshe da abubuwa kamar haka na farko ijabatu du'a'ihi wa hiya karama an karbi addu'ar annabi zakariya wannan ya nuna karamarsa annabin Allah ne yayi addu'a Allah ya karba abu na biyu an bashi da an ƙara masa ƙarfi dan ko samun da a rayuwa ƙarin ƙarfi ne abu na uku shi kadai ne aka fara sa masa wannan suna na Yahaya idan ka sa wa ɗanka suna Yahaya to sai ka tuno annabi Yahya summiya Yahya li Yahya an sa masa Yahaya don ya ci gaba da rayuwa wannan ya nuna Allah ya girmama shi shi yasa Allah ya bayani a wasu ayoyin daban waɗanda suka yi masa bishara ɗinnan mala'iku ne suka kawo mai ba wai da Allah ya yi magana ba abin da ya faru ya tashi ne yana yin sallah kaji kaji kaji in ana neman abu tashi ake ana sallah ƙwarai kuwa ka kafa goshinka ka gurza goshinka a ƙasa da daddare lokacin mutane suna bacci kai kana nan kana neman wani abu duk abin da ka sashi a dare wallahi ina maka albishir insha Allah sunansa karɓaɓɓe abin da ake da bukata gare ka usduqillaha yasduquk ka gaskata Allah Allah zai gaskata ka ka yadda Allah shi yake barwa kuma ka tashi ka roƙe shi wallahi zai baka abu na biyu ka ci halal ka ci halal ka ci halal a wajen aikinka a kasuwancinka a nomanka a mu'amalarka duk inda za ka yi a rayuwar karka yadda karka yadda karka yadda haramta gindaya maka cikin hanyar neman abincinka wanda yake cin halal subhanallah rayuwarsa ta yi masa kyau ana kyautata zaton in ya roƙi Allah yana karba to kaji fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab sai ga mala'iku sun kiraye shi yana tsaye wa huwa qa'im ba yana kwance yana bacci ba agar magalla a taimaka mana da addu'a ga dubu uku da ɗari biyar ga kaza kaza kaji ya ji ya kwanta da matarsa can yana nan wai ya bada a yi mai addu'a ko ya turo takarda masallaci a taimaka mana da addu'a mun sa abubuwa na alheri a gaba amma yana kwanciya tun karfe tara ya kwanta yana barci sai ka ce doya baya farkawa har bayan karfe biyar da rabi amma wai yana so a yi mai addu'a tashi za ka yi malam ka fafata wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi haka Allah ya ce annabin Allah ne yana tsaye yana sallah fil mihrab a irin nan wurin wurin da ya ware yana sallah daman bayan Allah mala a dakunan su suna da inda suka ware suna kiyamul layl ai kware da gaske kai inda sallayarsa take ajiye a zaune a nan ake fafatawa dare to haka annabi zakariya ya tashi yana bugawa yana cikin sallan nan yana addu'a kawai sai ji yana annallaha yubashshiruka bi yahya ana cikin sallah ana ibada ana addu'a Allah yana maka albishir da wani yaro mai suna Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah sifarsa mai gaskata kalmar Allah ne وسيدا وعصورا ونبيا من الصالحين shugaba ne killatacce katangantacce da Allah ya tsare shi kuma annabi ne cikin annabawa cikin salihai annabi ne ma amma gaya ma kafin ma haife shi ma annabi za ka haifa sunansa ya haya Allah da kansa ya sa masa suna هذا لون من التشريف والتكريم wannan wani launi ne na sharrafawa da girmamawa Allah ya ɗauki nauyin saka masa suna shi yasa ya ce lam naja Allah min qablu samiyya ai ba mu taɓa sa wani da ya tarayya da shi a cikin wannan suna ba sai Allah ya ba mu labari dangane da abin da annabinsa annabin Allah Zakariya ya faɗa bayan ya ji wannan bushara bushara mai daɗi amma abin ya bashi mamaki qala rabbi anna yakunu li gulam sai ce ya ubangiji ta kaka ta yaya zan samu yaro yaya za a ce ni yanzu na haihu na yi wani yaro gulam wannan mamaki yake yi hina ujiba ila ma sa'ala wa bushira bil waladi lokacin da aka amsa masa abin da ya roƙa aka yi mai bushara da ɗa ya yi farin ciki farahan shadidan to shine sai yake tambayan yaya za a yi ya samu ɗan nan ta wace fuska shi ku a wannan shekaru nasu da daɗewa bayan matarsa bakarariya ce ba ta taɓa haihuwa ba tun farkon shekarunta har tsawon shekarunta yanzu shi ma kuma gashi mijin ya tsufa ya girma ƙashinsa ya gaji ba shi da ma lafiya ba shi da ƙarfin jima'in sosai waƙad balagtu min alkibari itayya ya kai girma Allah ya kai shi shekaru masu yawan da kai a yana ganin babu shi babu haihuwa yace wa kanat imra'ati akhira ta yaya ya ubangiji yaya za a ce na haihu yaya za a ce iyali na ta haihu ya za a ce ana mun bishara da wani yaro ya haya alhali matata bakarariya ne shine akiran tun tana yarinya ba ta taɓa haihuwa ba ya za a ce yanzu ta haihu kuma sanannen abu ne mace yanzu za ta haihu tun tana aurenta na farko shekara farko biyu uku hudu a wannan karancin shekarun anan ake ta haihuwa in mace ta tsohon ma ai ba ta haihuwa an ce ma cewa ake ai ta daina haihuwa ya za a ce mata ta yanzu za ta haihu kuma ni alhali itiyan na kai shekaru masu tsawo masu nisa ma'ana na daɗe a duniya faƙad balagtu min alkibari itiyan abinda ake nufi da al-itai laraba sukan ce ata shaykhu ya atu itiyan ata shaykh bil ain ata shaykhu ya atu itiyan bi kasr al ain ko utiyan wa qad balagtu min al kibri utiya ko itiya ana nufin balaga al nihayata fil kibri fa fil fil kibr wato ya kai matuka wajen girma ya kai ƙarshe shekarunsa sun kai ƙarshe akan ce wa kad atautu min al-kibari a larabci ana nufin mutum wato ya yi girma ƙashinsa ya daɗe a duniya shi yasa ake ce da busasshen itace busasshen itace a larabci ana ce da shi wato itai ko a ce ata wa asa da ata da asa wato abin da ya girma ya tsufa ina so me da mu ne zuwa asalin kalmar da ya ce wa qad balagtu min al-kibari itayya da daddan abu ataya atu utuwan da itiyan al-muntaha fil kibar kaiwa ƙarshe wajen shekaru shine etiyan yaya ubangiji ni da na tsufa yanzu shekaru na sai mutuwa ya sauran a ce zan haihu to anan wani zai iya tambaya cewa me manufar tambayar da annabi zakariya ya yi a matsayinsa na annabi alhali ya san allah ya san ƙudurar ubangiji shi fa annabi ne ai ya kamata ya zama ya fi kowa sanin Allah da ikon Allah mai iko ne akan komai ko to ya aka yi wannan tambaya amsar ita ce ba tambaya ne na ganin cewa Allah bai isa ba la neman labari yake da hanyar yaya zan samu ɗan ba yana nufin Allah bai isa ya bashi ɗa a wannan yanayin ba a'a in zai samu ɗan to yanzu ta ya zai samu yana neman labari ne saboda bai taba sanin cewa Allah zai bashi arzikin ya samu da ta hanyar wannan matar tasa ba karariya ba ko kuma wataƙila sai ya daɗa yin wani auren ya auri wata mata ƙarama to shine yake istifham anil haqiqa li ya'rifaha yastafhimu al haqiqa li ya'rifaha yana yin tambayan haƙiƙanin yadda dan zai same shi zai samu dan dan ya gane sai yi yiwuwa kuma ɗin ta'ajjub ne mamaki yake yi da tsabar farin ciki kamar yanzu misalin an kana zaune kana nan a bushe a ƙeƙashe ƙyamas sai wani ya ce an fa biya maka miliyan kaza za ka tafi umra kuma an ka dawo akwai jari na miliyan goma sha kaza tsabar murna sai ka fara tambaya to ya za a yi kenan ni ko fasfot ma ba da shi an ce an biya ma amma kana tambayar ta yaya za ka tafi kai da ko passport baka da shi airport ko ko rakiya baka taba yi ba kaga anan zaka nemi karin bayani kuma a da wataƙila lokacin kana zaune kana ganin kai kam kai da makka sai dai a lahira ana kai mutane makka a dawo da su wataƙila in ka mutu kaji wataƙila hake kake tunani za mu ɗauke tsammani amma sai Allah ya koro maka wata hanya Allah ya ba kaga za ka yi tambaya wannan tambayar da kake ba yana nuna kana nuna cewa wanda ya maka wannan din bai isa ya maka bane ba Allah sa kuna ganewa to shi yasa shi Annabi Zakariya yake yin wannan wa wato tambaya din shine mala'ika ya bashi amsa yace kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayyin karata haka ubangijinka ya faɗa ka ji mala'ika ya mai da amsa direct ya ce haka allahnka ya faɗa kuma ya ce wani abu ne mai sauƙi a gare shi shine hayyinu ijadul waladi minka wa min zawjatika hadhihi la min ghayriha abu ne mai sauƙi a samar maka da ɗa ta ɓangarenka da wannan tsohuwar matar taka da ba taɓa haihuwa ba amma kada ka manta abu ne mai sauƙi shine hayyin hayyin daidai yake da sahal hayyin daidai yake da yasir mai sauƙi ne sahalun alallah sai ya gaya masa abin da ya fi wannan ma ban mamaki da ya kamata ya mamaki ya ce wa kad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a wa kad khalaqtuka min qabl kar ka manta ya kai zakariya ai da na halicce ka wa lam taku shay'a da ba komai ne ba kai ba komai bane ke da yake da faɗin Allah hal ata alal insani hilun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا يتي إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا تو أن سامد دا كي دا بابو كي أكرمك الله دا با ونمتين إرنك كي sai aka zo aka samar da kai to wani abin mamaki ne kuma dan an samar da wani ta hanyar ka laisa bi gharib wannan ba wani abun mamaki ba ne ba Allah ya ba da amsa dangane da wannan tambaya da annabi zakariya ya yi ya buga masa misali da kan kansa don ya nuna masa babu wani abun da ya gagare shi tabaraka wa ta'ala samar da ɗa daga tsohuwar mace ko tsohon mutum wannan hayyinun yasirun sahalun wani abu ne mai sauki a wajen ubangiji kuma Allah ya ce da shi karkai mamaki ya kai zakariya la ta'jab ya zakariya min an ya'tika gulamun wa anta wa zawjuka bi tilka hala daya Allah ya baka da da kai da matarka kuna cikin wannan hali fa inni ana Allahu alladhi awjadtuka min al-adami ni ni ne Allah da na samar da kai da babu wanda ya samar da abu daga babu mai iko ne akan ya azurta ka da ɗa wanda kai kuma ga ka akwai wannan aya wato ta yi mana nunin ƙarfin ƙudurar ubangiji ta baraka wa ta'ala akan wannan amma kaga abin mamaki sai daɗa cewa wani abu malam ya ce قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا
annabi zakariya bayan Allah ya masa wannan bayani na cewa samun ɗaɗin samar maka ɗa ba wani abu ne mai wahala ba abu ne mai sauƙi duk abin da ubangiji ya masa bayani sai ce ya ubangiji ina so a dan nuna mu wata alama qala rabbi ja'al li aya ya Allah ina so a nuna mu wata aya aya bi ma'ana alama a nuna mu wata alama an biya maka kujera ba ka na gode Allah saka da alkhairi da Allah ko dan ko zan ga ir alama haka ma'ana ya kadi tabbatar ko ba ka bane ba ku yi haƙuri haka ɗabi'ar ɗan adam suke ko da mutum alheri ne ya same shi yana so ya je ya ga tabbas ko ba ka bane mutum ya yi dahil a nuna masa aya da dalili ij'alli aya ij'alli alamatan wa dalilan ala wujudi ma wa'adtani a bani aya a bani alama a bani dalili ya Allah akan abin da zai nuna min samuwar abin da kai mun alkawari ina ya samu kwanciyar hankali li tastaqirra nafsi ويطمئن قلبي بما وعدتني نسامو kwanciyar hankali da nutsuwa akan alƙawarin da kamun ya ubangiji kamar yadda annabi Ibrahim ya gaya wa Allah yace ana rabbi arini anzur ilayk a rabbi arini anzur a rabbi arini kaifa tuhil mauta kai ya Allah ka nuna min yaya kake rayar da matattu a Allah ya ce yana rayar da matacci annabi Ibrahim ya ce yana so a nuna masa sai Allah ya qala awalam tu'min baka yi imani bane ya Ibrahim baka yi imani cewa muna rayar da matattun bane qala bala annabi Ibrahim ya ce a nayi imani bala da ya ce na'am so yana nufin eh ban yi imanin ba so ka kula ka iya larabci in aka ce baka yi kaza ba sai ka ce na'am to kenan baka yi ba in ka ce bala a kana nufin kayi abu awalam tu'min qala bala ya Allah na yi imani walakin liyatma'inna qalbi na yi wannan tambaya ne don zuciyata ta samu natsuwa kenan zai yi wa kayi imanin amma dai zuciyar bata gama me bata gama sallamawa ba liyatma'inna qalbi to shine Allah ya ce da shi qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalatha layalin sawiyya annabi zakariya kana neman aya ko mana kana neman alama ko to alamar shine zaka ga in matarka ta dauki ciki tunda ba injin scanning ba test na fitsari ko na jini ko na kaza ba wata na'ura da za ta leka a lokacin alamar shine kawai za ka ga ka daina yi wa mutane ka kasa yi wa mutane magana kwana uku kwarai kuwa da duk ranar da ka fita kaga kayi kayi kayi magana ta ki yiwuwa harshenka ya kame anil kalami salasa layalin kuma lafiyar ka kalau ba ciwo ba zazzabi ba min gairi maradin wala illatin ba da rashin lafiya ba da wata illa ba to lalle ka gane cewa wannan alama ne na cewa za a samu haihuwa wani abu sai rabbul izzati ka duba ba cewa aka yi za ga cikin ya dago ba ba cewa aka yi za ga tana tofe tofen yawu ba ba cewa aka yi za da rashin lafiya ba a'a kai din a kanka wani malam in ba ikon Allah ba malam matacci fa mai daukar ciki amma alamar akan mijin aka yi wanda mu abin da muka sabawa shine alamar yanzu mutum idan mata mutum da ciki ai ba a zuwa auna shi ko sai dai auna ta amma shi wannan shi aka auna tunda ya yi tambaya ne Allah ya nuna mai cikakkiyar kudura da mulki da ita ka yadda ka sallama ubangiji ka huta a rayuwarka wallahi kwana uku ba magana da yawa daga cikin malamai suka ce wallahi malam lokacin yana zuwa sai harshen nasa ya rike kam ya rike gam ba ciwo ba zazzabi ba rashin lafiya kai wallahi ya kasa magana shi yasa a cikin ayar aka ce fa kharaja ala qaumihi min al mihrab sai ya fita zuwa wajen mutanensa daga mihrab wancan mihrab ba mun ce huwa qa'imun yusalli fil mihrab ba inda yake tsaye yana ibada inda aka masa bushara din nan ba an masa bushara ba to daga wannan gurin da aka masa bushara din nan kawai sai ya fito kamar zai musu magana fa auha ilayhim kawai sai ya musu nuni ishara an saba yana magana sai ga kawai annabi zakariya yana magana kurame daga nan magana kurame ta samu asali kurma yana da matsayi fa kwarai da gaske magana kuna mun nan tana da asali fa auha ilaihim fa ashara ilaihim so sai fara yi musu nuni yana musu ishara khafiyya sariya da gaggawa kaji mai yace musu an sabbihu bukratan wa ashiya ku rinka yin tasbihi ku rinka yi wa Allah tasbihi safiya da maraice ka ji aikin annaba kullum abin da suke cewa a zo Allah abin da ya gaya musu wa'azin ya fito ne damar ya ce musu ku Allah ku yi tasbihi a waɗannan kwanaki ba ni ba muku magana ku ta tasbihi bukurar nan wa'ashiya safiya da maraici na shiga cikin jarabar ubangiji Allahu akbar hakan kuma ya faru malam mutanen nan ko sun ga ikon Allah Allah ya nuna musu wato zahiri a fili Allah ya haka yato mana wannan saboda tambaya da shi annabin Allah ya yi annabi zakariya kuma Allah ya bashi ansa ya ce da shi ka yi ta yin tasbihi ai afwan ya ce ba za ka yi mutane magana ba kwana uku layalin sawiya a daidai alamatu wuqu'i ma bush ma bushirta bi ko bashartuka bi alamar faruwar aukuwar abinda nayi maka bishara da shi zaka tarar da kanka ajizan an atakal an tatakallama nas an tukallima nas bizalik ba za ka yi mutane magana ba kuma sai kai kwana uku da daren su da yinin su sawiyan zaka iya ce da shi sawiyul khalqi daidai ma'ana ma'ana kana halittarka tana daidai ba kana da ciwo ba shine sawiyan sawiyan khalq ba tare da ka samu wata illa ko ka zama kurma ko bebe ba salimul hawas laysa bika min kharas babu wani kurumta ko bebeta tare da kai a'a Allah ne ya hana ka magana don ka zo da wani abin da ya saba wa al'ada Allahu akbar fa kharaja ala qaumihi min al-mihrab fa awha ilayhim an sabbihu bukratan wa ashiya kamar yadda nayi bayani mihrabi shine wurin sallah daki da ya tanada yana zama yana ganawa da ubangijinsa a ina wannan dakin yake a baitul maqdis wannan almihrab da Allah ya faɗa yana ina baitul maqdis ko kuma wasu suka ce daga masallaci yana da wurin da ya ware yana yin sallah daman a wancan lokacin masallatan su ana ce da su maharib mu yanzu kun ga cewa ake masallaci masajid a lokacin annabi zakariya masallaci sunan su maharib to fa kharaja ala qaumihi min almihrabi to kenan sai mu ce ya fito zuwa ga mutanensa minal mihrabi minal masjidi daga masallaci wurin ibada wurin da yake yin sallah me yasa aka ce da gurin sallah gurin ibada maharib li'annaha amakinun tuharabu fiha shayatin wurare ne da ake harb daga harb ne ai ake yaƙa shedan duk wanda ya zo masallaci ya zauna yana ibada ya yaƙi shedan sosai sai ga annabi zakariya ya fito kamar yadda Allah ya ba da labari yana yi wa mutane nuni ishara yana cewa ku rinka yin tasbihi ku rinka tsarkake Allah safiya bukuratan a farkon yini wa ashiyan da kuma ƙarshen yini kamar yanzu yamma shine ƙarshen yini Allah tabaraka wata'ala kamar yadda ya mana bayani a waccan sura ta Ali Imran annabi zakariya yana lazumtan wajen ibada mihrab don haka anan ma Allah ya masa bishara wannan ya nuna mana wani abu yana nuna yana da kyau mu kulla alaka da wuraren ibadunmu yana da kyau mu kulla alaka da masallatanmu yana da kyau mu kulla alaka da wuraren sallah ko a gida ko a anguwa don mutumin kirki za ga yana da alaka da masallaci bai kamata a fi saninka a filin bal ba sama da saninka da aka yi a masallaci kai ba a sanka a masallaci ba amma duk wanda ya sanka a filin bal ya sanka haka na asara ce ba a saninka a unguwarku a majalisa aka sanka a dandali wajen hayaniya da surutu da zagin mutane a nan mutane suka sanka ko mutuwa kai sai a ce wannan mai zama a majalisan nan mai zama a dandalin nan amma in masallaci kake za ta ce yana nan ma'abucin zuwa masallaci akai akai yana zama a tsawon gaba yana zama a wuri kaza yana zuwa karatu kullum yana zama wuri kaza wannan shaida tana da amfani gare ka a cikin kabarinka ko a sanka a wajen wasanni ko wajen tsiya to amfanin karatu in mun ji mai aiki da shi wannan duniyar yadda take tafiya yadda suke ɗauke mutane mutuwa suke ɗauke mutane ba tare da sun shirya ba ake ta mutuwa ba tare da ganin sababinta ba wallahi akwai buƙatar mutum ya kulla alaƙa da Allah a duk inda yake sau nawa za ka ji an ce wani ya fita ya shiga adiri sau bai dawo ba jama'a ana ta cikinsa an liƙa hotonsa a facebook a whatsapp ana ta turawa ku gama neman sa ashe sun sace shi sun cinye shi kawai sai dai ka wayi gari lafiya kalau kana tafiya wani ya sace ka a je a yanka ka a dafa ka a tukunya kamar yadda ake dafa tolo-tolo akwai wulaƙancin da ya wuce wannan Allah kiyaye mu ko ya tafi an je ana hayaniya ana rikici an je kaza kaza an je an kai farmaki an kakkashe mutane ba haka ake yi ba ya tafi kasuwa bai sani ba an tada rikici tsakanin suwa ne da suwa ne a hanya an make shi ya mutu ya zama gawa ko ya kaza ya kaza kaza ya fada ruwa ya mutu ba a sani ba hakan malam asbabul maut kafira ya tafi zai tsallaka hanya wani dan trailer ya taka shi bai gan shi ba yawon mota sun tafi ɗaurin aure kaza an je an yi haɗari sun yi obatakin sun shiga ƙarƙashin tirela ya mutu an kawo gawansa an yi kuka an mai sallah an taɓa mashi an sa shi a kabari mutuwa ga ta nan wallahi ciwon ciki ne kama shi daga zuwa asibiti sai gawa malaria ce ta kada shi ana ta fama ya mutu zazzabi ne ya kwantar da shi har ma ya ji sauki ya warke ya mutu ai ko dan samuwar waɗannan matsalolin wallahi ya kamata ya zama muna da kyakkyawan alaƙa da ubangiji mahalicci tabaraka wa ta'ala ni dai wannan duniya tana ban tsoro kwarai da gaske ba ƙarami ba so ya kamata mu bi a hankali kulla alaƙa da ubangiji tabaraka wa ta'ala a nan idan mun lura za mu ga cewa ashe bawa lokacin da ya shiga cikin bukata yana kankan da kai ne ya koma zuwa ga ubangiji yanzu annabi zakariya bukata yake yi da yake so Allah ya bashi amma da yazo nema yayi bacci yayi ba bacci yayi ba kai da kanka ka sani wannan duniyar in ana neman ta ba a bacci to ya zaka ce zaka nemi lahira ko zaka nemi wani abu wajen Allah kawai kana bacci muna da rauni ba ma iya tashi mai sallah da daddare muna da rauni ba ma iya lazumta yin azumin nafila muna da rauni sadaka kam Allah ya jikanta mutum nawa ne yake sadaka a cikin mu muna da rauni ba ma iya ciyar da mutane a gidajen mu muna cin abinci amma ba ma iya daukan kwano ɗaya mu ba wani muna da rauni ba mu da tausayi in mun ga dan uwan mu ya shiga wahala mu yi karo karo mu tallaba masa yau duk wanda ya shiga hali sai dai a ce ya shiga uku shi shi kadai taimakon yayi kadan duka waɗannan abubuwan tarkace ne da shirme da ƙazanta da yake tattare da mu kowane ɗaiɗaikun mu yana da nasa a tattare da shi so a shi al'iltijawu ila Allah komawa izuwa ga Allah gaskata alaƙa da Allah neman Allah da neman taimakon Allah saka buƙatu a cikin sujjada da roƙon Ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ne babban abin da zai kubutar da kai ka samu rayuwa mai daɗi rayuwar da ba za ka iya samunta da miliyan dubu ba a masallacinka a ɗakinka a gidanka a karanta ƙur'ani izu biyu izu uku ka samu nutsuwar da naira biliyan guda ba za ta baka ba salatin annabi za ka zo ka zauna ka yi na minti talatin wallahi inda za a ɗauko abin gwadawa a gwada zuciyarka Allah kaɗai ya san farin cikin da yake cikin zuciyarka da alheri istighfari za ka yi daga nan zuwa gida kai ta astaghfirullah Allah ya san irin darajar da zaka samu a wajensa makaranta zaka je karatu ka zauna awa ɗaya awa biyu ana karatu Allah ya san irin ɗaukakar da kake samu da mala'iku suke maka addu'a suna raka ka har gida suna maka inuwa saboda ka je neman ilimi innal mala'ikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u wallahi mala'ikun Allah suna yi wa ɗalibin ilimi da ya tafi makaranta neman ilimi suna masa inuwa da za ka tafi karatun nan neman ilimi ka tafi ba neman kuɗi ka taho ba ka zo ne ka ƙaru kana so a gaya ma abin da zai ƙara maka kusanci zuwa ga Allah mala'iku suna maka inuwa ba inuwa wai ta zafin rana ba ta girmamawa saboda an yadda da kai ana yi wa sarki rumfa ana tafiya da shi da lema ba don zafin rana ba saboda tsabar girma mala'iku suna maka wannan saboda sun yadda da abin da kake aikatawa ridan bima yatlubu auridan bima yasna'u saboda suna yarda dangane da abin da kake aikata so ya koyan wana wallahi ina gaya mana mu yi kokari mu kulla alaka da Allah babu abu mai daɗi irin san Allah babu abu mai daɗi irin ka ba Allah ƙarya suke duk wanda suka nuna muku duniya ba su nuna muku Allah ba sun cuce ku wallahi a nan makarantar take nan jin daɗin yake bin Allah ka san Allah ka ji lazza ɗanɗano na imani za ka ta'amul iman man radiya billahi rabban ya ɗanɗani ɗanɗan imani ashe imani yana da ɗanɗano inna lil imani zauqa imani yana da zauki to kayi kokari a rayuwarka ka zama ka samu zauki na imani kana rayuwa da shi kana da inda za a tunatar da kai Allah idan ka shiga damuwa hankalinka ya tashi yi alwala ka shiga ɗakin ka ka kama sallah kana karatun Qur'ani wallahi kafin ka idan sai ka samu nutsuwa wallahi bari gaya muku wani abu da ya same ni ka alhamdulillah akar muka lawo tafiyar nan da ne na dawo wata jakata na zuba mata kayayyaki na da takadduna masu muhimmanci kawai na zo na sauka a jirgi ina neman jakar nan ban same ta ba ta bata na nema na nema ban same ta wallahi idan na tuna abin nan ko ba kayan da ke cikin takaddun wasu takaddu da littattafai masu muhimmanci da na sayo babu su anan saboda ma kar samu matsala ban auna su ba sai nace bari rike a hannuna kai suka bata wallahi idan na tuna malam sai gaba na faɗi kat saboda kurin na san yaya na sa littafin ma ba a samu sama a kasuwa a can din ma a wani wuri na samo shi wajen wani babban malami cikin malaman mu na duniya ya bani littafin nan da wasu takardu masu muhimmanci da wasu malamai da nije na gaggana da su na karɓi adres ɗin su karɓi adres ɗina da lambobin wayan da suka bani za mu ci gaba da alaƙa da su ta da'awa manya-manyan malamai wallahi duka gaba ɗaya babu na ce to abin ya dame ni ina murna na dawo gida amma ina cikin damuwa wannan mutumin shi ya dauko ni gashi nan shi ya sani da ya dauko ni ya san ba a daidai ya dauko ni ba malai ma gashi nan haka muka taho kamar kurani sun ce to me zan yi ne sun ce kai na tashi ne raka biyu a sujjada na ce Allah ka cire min tunanin wannan abin a raina idan ka sa ni tuno ka sa min hakuri in ji cewa ba komai bane Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha wannan littafan da nan sa littafai ne karka dauka wannan littafai ne takardu su ne kawai suka dame ni dan yafi kuɗi ni a waje na wallahi Allahumma ya Allah kai mun sakayya akan musibar nan kuma ka mayar mun da alkhairi sama da abin da nan sa wallahi tallahi mala Allahu akbar mala Allahu akbar hakan aka yi ne tunda ne wannan raka'a biyu ne sallan nan sai Allah ya mantar da ni abin ba na tunawa kuma idan na tuno kawai sai a ce mun tsato me kuma sai ba komai kawai sai in manta har yanzu nan na tunawa ba na jin ciwon da nake ji a da ya tafi amma ba wanda na same ta ba nan na yadda cewa kai addu'a gaskiya ne to wannan din kawai ni ni sai na daɗa jin daɗi a shi Allah ya san da ni alhamdulillah Allahu akbar na roƙe shi ya amsa mun tun da wata damuwa ce take damuna wannan abin duka duka bai wuce kwana uku ba na ce Allah ya sa in na roƙi aljanna ka karɓa kamar haka Allahumma amin wallahi malam shi yasa ina faɗa ne tsakanina da Allah nake gaya muku ku kulla alaka da Allah duk wanda ya kama Allah ya huta zai baka nutsuwa da kwanciyar hankali ko da baka da kokobo a cikin aljihunka amma yau abin da ake nema shine a raba mu da Allah a haɗa mu da duniya da son duniya ana ta nuna mana kyale-kyale an raba mu da Allah ana nuna mana san duniya ana nuna wanda yake da duniya shine mutum wanda bai da duniya ba kowa bane kuma kana ta bin su a haka ka ki ka yadda cewa ni'imar da Allah ya maka na imani da musulunci wannan ita ce ni'ima baka gamsu ba to wannan shine asara babbar asara wallahi yan uwana kaga wannan ni'imar da muke ciki Allah ya taimake mu duk sati kwana biyu kwana uku mu je masallaci a mana karatu a goyar da mu Allah wallahi a duk duniya ba ko ina ake samu sahura ne ne kaɗan sannan kuma ba ku da kuɗin da za ku je ku biya ku samu wannan nutsuwar da kuke samu a irin wannan awannin kuma wallahi ko a halari ne za a koya ma jari ne babba ka tuna a ce kana cikin irin wannan rayuwa kullum kana zuwa lokaci bayan lokaci ana tunatar da kai Allah Allah ya zo ɗauki ranka ka samu mutuwa a cikin wannan yanayi ai ba daidai kake da wanda bai ma taɓa zuwa ya je masallaci ya saurari wa'azi ba wani bai taɓa zama a duniya a tun je yake yana musulmi bai taɓa zama wajen wa'azi ba bai san ma ana wa'azi ba kai me ka ba Allah ya baka me ka biya wa Allah ya baka amma Allah ya taimake ka so wannan ni'imar kar ku bari ta kubuce muku kada ku bari na yi rashin lafiya shekaran jiya nan jiya haka ciwo sosai har sai da ne wasiya ban taɓa tsammanin wa zan tashi ba wallahi amma ina jin ban fita asubahi ba a ranar ina yin azahar na san ina da karatu a ranar kawai sai na ga cewa ba ni da wani abin da zai taimake ni da ta samu sauki illa in fito karatun nan wallahi malam ni na san wahalar da na sha amma malam akaram kalla ina zama akan kujerar karatun nan da na zauna anan baya sallar azhar ya zuwa lasa na fara karatun nan kawai sai kuma Allah ya bani nutsuwa da kwanciyar hankali da sauki a gida ana cewa kai hakuri kai hakuri nace ku bari anan ake samun saukin inda kun sani a zahiri in na je na yi karatun zan dawo da sauki gida cewa za ku yi tafi kaje kai karatun amma gani kuke in nayi karatun zan ƙara kaina wahala amma ni na san na san daɗin da nake ji in nayi karatun ba ni da kuɗin da zan samu wannan daɗin haka na zo na hau kujerar na buga karatun na wartsake tar wallahi tallahi kuɗin allura ta ya huta kuɗin magani na ya samu sauki yanzu ma kuma haka aka yi yanzu na yadda nake cashe wannan ba za ku tsammanin ba da lafiya ba amma ni na san me nake ji amma alhamdulillah ba mu ayoyi ya karamu kalla
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما ذكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا Allah Ubangiji muke roƙo ya samu shiga da imani ya sa aljanna ce makomar mu ya ji kan iyayen mu ya sa mu gama da duniya lafiya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum ورحمة الله وبركاته